الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهتلنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله من ساك داوى wannan halka tamu mai albarka ta su bayi yau takwas ga watan biyar alif dubu biyu da goma sha shida don ci gaba da karatunmu na usulul fiqh da muke bibiyan littafin imamul haramaini da ake cewa matnul waraqat a taimake ni da bani an zo da tafi ba ko kuma bugun na zai iya saba da na samun za mu tashi a wani babi yau al-ijma ko to al-ijma' za mu tashi a al'ijma ya ce wa amma al'ijma'u amma ijma'i fahuwa tifaƙu ulama'il asiri ala hukumil hadifati wa na'ani bil ulama'i al-fuqaha wa na'ani bil hadifati الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد ورد بعصمة هذه الأمة والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح وإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار, وانتشار ذلك وسكوت وسكوت الباقين وسكوت الباقين عنه قول الصحابي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره ليس بحجة ليس بحجة على غيره على القول الجديد يأتي الإجماع ijma'i menene ijma'i shi za mu karanta yau idan da ka sani to daga faɗin kalma shi kenan ka gane menene ake cewa kullum muna ji ana cewa a makaranti tun daga primary school i can say in an je karatun irs zaka ji ana cewa there is Uh, four classes of Sharia, primary classes of uh, source of Sharia. Sunni, Holy Quran, Sunnah, Ijma, and Qiyas. Akwai kuma secondary sources of Sharia. su kuma su ne استحسان استصحاب مصالح المرسلة شرع من قبلنا عمل أهل المدينة عرف etc etc waɗannan su ne secondary sources of shari'a amma waɗannan da na fara faɗi holy quran and the sunnah ijma and qiyas su ne primary sources of sharia to muna azumin kowa ya san qur'an ya san sunna in an tambaye shi ba abin da ba zai iya faɗi ba in an ce qur'an in a nutshell al-qur'an in an tambaye ka ko da ka bace ka san shi a ce ma mahwar qur'an ana so a san meye qur'an waye zai yi mana bayani kafin mu shiga ijma' din namu yanzu an kaddara cewa ka san Qur'an ka san sunna in wani ya tare ka kan hanya kana tafiya baka san hawa ba baka san sauka ba ce kai salamu alaikum ku ce alaikum salam lafiya ina gaji ya yake ba Allah kai musulmi ne to ka san Qur'ani Qur'ani littafin ku ne to me Qur'ani ya tare ka a hanya ce dalla ina son ila ma ina son musulunta ne amma ina son san me Qur'ani shi kada in ka amsa ni shikenan zan convert to islam to me za ka gaya ba a matsayin ka na musulmi yanzu mu kaddara kai aka tara mu dunkule ku ku zama mutum daya sai aka tare ka me za ka ce ai kawai ka gaya mai me qur'ani kawai definition na qur'ani zai shiga addinin ka in ce dai bare wuce maka bai shiga ba a ya ce maka mai ka yi mai statement da larabci me ake nufi da Qur'ani kai to ko da turanci ba ko da yaren boko yaren yahudu ka yi haɗo definition kwaya ɗaya kawai ma ka san definition suna da yawa na Qur'ani ka samu ɗaya standard sai ka defining mata Quran yanzu sai a yi asara kenan to waye bai boko ba cikin ku waye ba secondariat ba babu akwai yan diploma kai a kila akwai yan NC mana perhaps na tabbata ka akwai yan diploma kam yan diploma ba dan diploma ba yan na san su ina kuma ganin su yanzu haka a gabana to what does that mean eh? you started from from primary school to secondary school and also to diploma or NC and you can't define your holy book that you are proud in is your book and constitution and your constitution baraka ya definition nashi ba the holy quran quran is the holy book of allah sent down by allah through angel jibril in Arabic language, which started from Surah Al Fatiha and ended with Surah Al Nas. القرآن كلام الله المنزل على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلا كأي مجال كبيان قرآني با سبحان الله bellantana a ce ka yi bayanin ilimin da ƙur'ani ya containin shafi'i ya ce ya san fannoni guda ɗari uku karkashin ƙur'ani kawai na ilimi kowanne ya ce ya kewaye da saninsa ba wai ya ɗan san shi ba fannoni ɗari uku kowanne ya kewaye da saninsa to mu wuce dai ba shi ba shi ne haɗan ba kada ya rike wannan kawai Qur'anin is the word of God sent down by God through angel Jibril alayhi salam to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam in Arabic language, which stated from Surah Al-Fatiha and ended with Surah Al-Nas. Ko a zahira aka tambaye ka Qur'anin kai bayanin nan mala'ika zai ce to ga hanya wuce kawai so it's a shameful for somebody who is muslim amma ba zai iya define Quran littafin da shi da constitution nashi ba to what is sunnah this is a second question wanda you must to answer it muddin kana musulmi sunna ce ba ka tsalle kawai ka dauko shi in na uku kawai ijma'i wannan ga kowa ma kawai ba da bai san qur'ani da sunna ba to me sunna kullum fa wannan gaba inda ma tun ban san tun yaushe duk majalisi yawanci wani lokaci na kan yi misali da shi what prophet muhammad sallam said did and his tacit approval wannan ma ko mala'ika ya tsare ka a kabari billahi da zai tambaye ka kai ga mar wannan magana ta kare what prophet, prophet muhammad sallam said did in his tacit approval to da larabci ba ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إن كطيع عنان بسا فأي ما لمن أصول الفقه شين definition ناس وانت ممكن كراتون سنة فنن سنة su ne masu wannan tarihi as-sunnatu hiya ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn amma wasu sun kara wasu suka ce as-sunnatu hiya ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin fi'lin aw taqririn aw wasfin kana khulqiyan aw khalqiyan to fa ba wai definition kawai ya kare ba sai kai ta sharhi kai ta sharhi kai ta sharhi qur'anin nan eh abinda muka sani ya tara abinda ake kira mukam mutashabih mutlaq muqayyad ya tara su abinda ya shafi am khas ya tara nasikh mansukh ya tara makki madani ya tara saifi shita'i ya tara laili nahari ya tara sama'i ardi kai ta lissafi sai an gudu sai a ce to komo ba dauki kowane daya kai bayaninsa eh mukam sai ka ce mukam abin da ake kira mukam abin da ya zo da bayani warawara ya fita fili bayi da wani abin da wani zai ce wai bai fahimce shi ba kowa ya gane shi mutashabih ba shine mai rikitarwa kamar ta ce to ya gaya ma qur'ani yana da wannan Allah subhanahu wataala aina a suratu ali imran yace me yace wani ya taimake ni da aya والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب kenan kan danne su da aya shikenan magana ta gare zai kai kai wuce kawai malam you know what you are saying if not zai ce kai malam wannan abun da ka kirga wannan baka san shi ba ka ji wani yana kirgawa ne kawai kai ma ka dan rike abun da ka rike to ka kirgo abu wance yi bayani da ya filla filla ka yi ta da damdamar ka haddace ne a wurin wazi wani ba ka iya bayani ba babu baka san abun ba kenan duk abin da zaka listening to sai a dawo kuma a ce me analyze hmm? tun da ka yi list listening to ka yi analyze kuma in ba ka yi ba to fa malam da'awa ne to a takaice dai sunnan kuma ita ma suna ta tara hadisai din suna suka tara sai a ce ma eh mun ji abinda aka jingine shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dukkan zantukansa dukkan ayyukansa dukkan takrirat na shi abubuwan da aka aikata a gabansa bai hana ba dukkan wata sifa ta ta halitta ce ko sifa ce ta hali wannan duka ana kiransa sunna to na ji i bayani to wannan kan kayi ta'arifi ne i bayani ka ce eh to hadisi suna tara hadisi akwai na mutanen madina akwai na mutanen makka akwai na mutanen suriya akwai na mutanen um, basra akwai na mutanen bahrain akwai na mutanen kaita lissafi sannan akwai waɗanda aka yi wa annabi fatawa ya faɗe su akwai wa'yanda wata hadisa ta faru annabi ya faɗe su ba fatawa ba akwai wa'yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba ana zaune ba wani abin da ya faru haka kawai sai ya ce musu kun san kaza kuwa kamar ababin tambaya zai musu sai Allah da manzonsa ne sallallahu alaihi wasallam suka sani sai ce to ai kaza da kaza da kaza akwai wayanda annabi ana natsuwa ma wani abu yake bayanin su wani lokacin kuma annabi ya tun ba yake sai a ji yana zazzake su kawai akwai iri iri hadisi ya abu sunna iri iri akwai sunna wajiba sunna wajibar ma akwai mu'akkadatu as-sunnatul mu'akkadatu arba'un kasansu manya-manya guda hudu akwai sunna wajiba kawai ba mu'akkada ba akwai sunna manduba akwai sunna amma ga ta nan dai mubaha ce kawai ta san wannan ba wai kawai sunna sunna shikenan sunna wanne to akwai sunna da annabi ya yi dole kowa ya dole ma akwai dole dole eh akwai sunna dole dole shine sunna wajiba muakkada muakkadatu arba akwai irin witri muakkada yana cikin muakkadi su idodi ko suna nan sunnatul muakkada jone mai littafi ya ce sunnatul wa sunnatul muakkadatu arba'un to in ka san waɗannan sannan akwai kuma wa'inda ma gaba ɗaya kawai in annabi a yayi amma kuma kawai halal ne kai bai kai mustahabi ba to in baka san wannan ba fa kawai da awa kake yi ka zo misali ka tsefe gemu ka ɗage wando ka cika bakinka da wani zabgegen ice wai kai ka fahimci sunna kana tafiya an gaspi ne wai saboda a ganka ce ga wanda ya fahimci sunna amma an tambaye ka baka sunna ta yi gaba ka yi yamma ba abun da ya haɗa ka da ita to a takaice dai ban sani ba ila dole ne ma wata rana zamu zo mu yi filla filla da shi qur'ani da sunna ne ko a babin tafsiri a wurin tafsiri kila in mun iso mai kai mun taba yi mai ko mun karanta ya ayyuhallazina amanu fi Allah fi rasul ulil amri minkum in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila ina ji mun fassara wannan ai ko shikenan da mun fassara wannan dole na san zan yi bayani akan maganan sunna da kuma ayar qur'ani da sunna ko kuma wancan aya afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ina ji shi ma dai mun fassara shi mun yi tafsirin sa zawiya ko al ijma dan uwa menene ijma'i ijma'i shine rukuni na uku cikin abun da ake dogaro da shi a shari'ar musulunci rukuni na uku akwai rukunai wajen goma sha waɗanda ake hujja da su a musulunci in ka yanko abu a karkashin ɗaya dai to hujja ne addini amma kamar yadda muka kai mun karanta ma dai abun ma dai in kun tuna kan ma a usulul fiqh mun karanta qur'ani mun karanta sunna da ku kun tuna kafin mu fara wannan littafin mun yi yanzu abu ya faru mai mun yi ku tuna da kyau a usulul fiqh mun yi qur'ani mun yi sunna mun yi bayanai sosai ku koma ku duba karatun da muka yi kafin wannan za ku je ku tadda Qur'an din da sunna din mun yi har ma muka karanta akwai waɗanda aka yi ijma'i a kansu cewa hujja ne a musulunci akwai waɗanda kuma malamai sun yi sabani Qur'ani sunna ijma' qiyas muka ce babu ɗaya wanda ya saba dukkansu an yarda hujjoji ne duk wanda aka bawa hujja ɗaya daga cikinsu to dole sai ya ladabi bai isa ya ce bai yarda ba saboda in ya ce bai yarda ba zai shi fada cikin hatsari da bala'i mun ce ɗaya ne kaɗai a cikin hudun nan aka samu mutum ɗaya kaɗai amma ya ce shi ba hujja ba ne a wurinsa muka ce muku shine wa Dawud ibn Ali al-Zahiri ya ce shi kiyasi ba hujja ba ne a wurinsa amma na gaya muku abun mamaki ya ce ba hujja ba ne sai gashi kuma yana hujja da shi a aikace ya faɗa da baki kam a wurinsa ba hujja ba ne amma sai gashi a aiki kuma yana aiki da shi ya ya so sai ajiye mai maganar sa kenan tunda aikin sa ya saba da ita idan aka kwana dai kenan tunda yayi aiki da abun ya an ijma'i ne hudun nan babu sabani a kai sauran wanda ake sabani da su wayansu sun haɗu a kansu wayansu sun saba su ne daga kansu istihsan din da su istishab su مطالع المرسلة سو عمل أهل المدينة سو شرع من قبلنا عرف wanda za mu zo ƙila za mu bi ɗaya bayan ɗaya cikin su za mu tattauna akan su tunda usulul fiqh muka sa gaba kun sani in muka yi littattafai muka yi sharan fage wani su littattafai za mu shiga alfiya ta usulul fiqh din ita kam kaga gama gari ce amma ba zai yiwu mu fara alfiya baka san baka samu wato basic na ilimin ba in aka je ya zama advanced sai ka rude ka rasa ma me ake yi ba saboda haka al-ijma wa amma al-ijma topic din mu shine ijma'i wa amma al-ijma abinda ake kira ijma'i fa huwa ittifaqu ulama al-asr shine ittifaqin malaman zamani ala hukmi al-hadisati akan wani hukunci wanda ya faru ma'ana wata hadisa da ta faru su yi ittifaki a kanta su gamu wa na'ani to a nan kafin mu wuce babu abin da yake da wahalan gaske kamar ijma'i ijma'i yana da wahalan gaske malam karkaji yana cewa an yi ijma'i ayya abu ne mai wahalan gaske wasu sun yi sabani ma a malamai suka ce ijma'i kawai a zamanin sabai ne kawai yake faruwa bayan sa ba zai yiwu a yi ijma'i ba wasu suka ce a tabi'ai ana yi yana yiwuwa a yi ijma'i amma bayan su ba zai yiwu ba wasu suka ce a har tabi'u tabi'ina bayan su ba to haka dai an yi sabani wasu suka ce a kowane zamani ana yi ijma'i me ake nufi da wahalansa a ce dukkan duniya duk wani malamin da ya isa ijita- ijtihadi ya yarda da wannan mas'ala da ta faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don inda annabi yana nan gashi nan sai aka saukar da alkurani suna abun qur'ani ba za a canja mai suna ba qur'ani yayi magana kan abu kuma ka ce mai ka kira shi da wani suna daban Hmm. kawai nassi haka nan annabi sallallahu lokacin da yake alaye sai ya tabbatar da wani abu ko a faɗe kaulan ko a aikace ko takriri ko ma kamar yadda muka karanta a baya karatu ma usulul fiqh ne akai wani abu a zamanin sa ba a gaban sa ba amma labari ya iso shi bai inkarin abun ba ya zama mai sunna ko duk da ba a gaban sa akai ba labari ya iso shi ya tabbatar shikenan kamar da sabbai suka yi azlu a zamanin sa ai ba a gaban sa suka yi ba ko kana ji a gaban sa ne sabbai suna eh, abin nan azlu ma'ana azlu kamar yadda ake ce a yanzu wani suke cewa eh, eh, ake wani abu eh, family planning haka amma ana using da eh, kamar zamani yanzu dai ya ci gaba ya zama an modernizing nasa wani suna using da eh, saboda wata kai su larurai nasu da wani abu da ake ce cycle ne ko menene condom da iyalansu ba wai ka aje a yi iskanci da wasu ba a waje ba ina nufi da iyalansu sabbai suna irin wannan a zamanin su babu wannan din to sai in suna saduwa da iyalansu in suna da yara masu shayarwa suna tsoron kunika lokacin da za a yi inzali sai a yi inzali a waje labari ya iso manzon Allah bai inkari ba In- yadda yadda Jabir ibn Abdullahi ya tabbatar a hadisi al-Ansari yace ba mai annabi ana yi muna azul kunna na azulu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace su sahabbai suna yi saboda kunika din in ciki yaro ya sha akan ciki din hatsari ne zai iya laulayin da zai dawo mar zai jawo mar ciwon koshoko ya kare gaba daya ya dan wuyan sai tsira ce ya dawo sai zabgejen ciki kaman randa yan kafafuwa da wuyar su sirara kaman abin nan kaman abubuwan ganga din nan dukar gabin lai sirara da wuyar sai zabgegen kai sai katon ciki to shi yana jawo haka wai suna kiran abin dogo da bulatan jigo ciki ya cika fal da ruwa ya ruwa daga safu kiɗa ya tsiri da cututtuka iri-iri yana jawa kunika inda yaro ya sha akan abin nan. to sai sukan yi wannan to avoid shigan ciki sun duka lokacin ba a yi eh, wato za mu ce yanzu malamai na biology sun yi bincike dukkan lokacin da mace ta gama al'ada idan dai ba a kusance ta ba ya kai one week misali ma kai aka yi dogon zango ma ya kai kwana goma to ko an sadu da ita ciki ba zai shiga ba wanda ya san irin wannan karatun kaga ba ba zai wahal da kansa ba da irin wannan sai a yi ka kiyayewa saboda in ya sha akan ciki din hatsari ne damuwa ne to a da sauransu da sauransu akwai irin wa'annan to mun karanta in kun tuna cewa abu ya faru ba a gabansa ba ya ji labari kuma ya tabbatar to kaga irin wannan bara a kira shi wani abu ba kawai nassi ne kawai hadisi ne sunansa amma abin da bai faru ba a zamanin annabi dukkan malamin duniya suka gamu kakaf akan wannan abun halal ne ko kuma akan wannan abun haramun ne dukkan su suka ittifaki to ana kira abu ijma'i kun gane shi ne ijma'i ba yi a zamanin annabi ba jahiliya zama sunna ai Qur'ani bai sauko da- da nassin abun ba jahiliya zama Qur'ani yayi magana akan sa to bayan annabi ne amma sai aka yi ijma'i gaba daya akan halaccin abun nan ko akan haramcin abun nan ko akan wajabcin abun nan to ya zama me ijma'i sunansa bara kira shi nassi ba bara ka ce ya zo a nassi cewa wannan abun halal ne a'a ka ce ijma'in malamai ya tabbatar da wannan abun halal ne shikenan ijma'in malamai ya tabbatar da dukkan baligi mai hankali wadda bayi da larura kowace iri ya iya yi sallah aka ce mai yaya ya ce shi ba wajiba ba ce a wurinsa da hankalin ka kake maganin nan yi to malamai sun ijma'i kashe shi za a yi kawai ranan ko da ke wani sun ce su ta tabu salatu ta ayyami za a nemi ya tuba kwana uku tuni idan yaki kawai an yi ijma'i ijma'in malamai ya tabbatar da a cire kansa kawai da kansa kani kuma cat za a cire kansa kawai yana eh ana taɗi da shi ya ne ne kaza kaza kawai sai wani ya ɗauke kayansa kawai ta ƙeya ko algal sai yana electric fuk kawai shi kenan alawa ne an ko kawai dinne saboda ana ganin in aka bar shi an bar banza ne kawai sai a cire kayan kawai ijma'i ne wannan an gane to suna nan da yawa misalan tun da gaba gaba muke za mu yi karatun saboda mu samu tura shi in gaban in Allah ya kawo mu sai mu dirka faɗaɗawa karatun namu yana tafiya muna daɗa faɗaɗa abu yana da zama a advance me yasa na ce yana da wahala ijma'i ne don me waye zai bani bayani eh akwai akwai wanda yake da bayani na ce akan me yasa na ce ijma'i yana da wahala eh to in babu abin da yasa na faɗi haka shi ne a samu a zamani waɗanda suka kai matsayin ijtihadi ko sun kai dubu ɗari nawa ne a duniya sai ka samu mutum ko misal muƙaddara sun kai miliyan ɗaya suka kai matsayin ijtihadi a duniya sai aka ce mutum dubu ɗari tara da dubu tamanin gaba ɗaya sun sun haɗu akan abun nan haramun ne sai mutum dubu ashirin a ciki suka ce ba su yarda ba ba haramun ba ne bara kira abun ijma'i ba kai ko mutum ɗaya ne ba sai ce bai yarda ba inda ya kai matsayin ijtihadi dukkan abun da ake nema prerequisites da na na ilimi da ake nema na a zama ijtihadi kuma an san shi a duniya kowa a malamin duniya suka ce kaza din nan halal ne haram ne sai ce ba haram ba ne halal ne shi kare to ba ka isa ka ce a ji ijma'i ba shi yasa da ke muku yana da wahala ne ba kai ba saboda saura gaba ɗaya sun yi ijma'i amma khalafahum fulan faqihi wani ya ya saba wa malamin duniya shi kadai ko ba isa a ce ijma'i ba sai dai a ce in an tashi shi kadai din nan saboda shi ya tashi sai a ce wakalar jumhur kawai jumhur na malamai sun ce kaza amma wane ya saba shi ke bayan da aka iya dole a tsaya haka ma'ana ba a cewa ijma'i sai dukkan fa'ihan duniya wanda suka kai ijma'i matsayin ijma'i gaba daya bakin su ya haɗu a kai an rike wannan ka'idan kam shine ake cewa ijma'i a ɗaya ce shi bai yarda ba wannan abu ni ban yarda ba ba haka ba wannan rikici babu wanda ake yawan samun sabani da shi kawai abu hanifa sai gaba ɗaya bakin zai haka sai abu hanifa ya fito ce na shi bai yarda ba kawai bai yarda ba a yayi kallon hujja kuwa bayan da kai ya da shi abu hanifa ba ana ana kai ruwa rana da shi a maza ba Allah sai an gama haɗuwa ya ce shi ina ya kawo hujja wanda in ka ji ta kuma sai ka sai ka zauna jarar a ƙasa sai mun shiga matsaloli masu zurfi za ku gane misali ma a ce mu ɗauko babban littafin da azik wala mazahibin arba kaga yadda ake ruwan bayanai tsakanin mazhabobi guda hudu nan kaɗai ma tukunna bellin kana an ce za a fita awe shi ne fawon ittifaku huwa ittifaku ulama al-asri shine ittifaqin gamuwan malaman zamani ala hukum al-hadisa akan wani hukunci wanda ya faru wata hadisa da ta faru na hukunci wani alibin ulama abinda muke nufi da ulama a nan malamai al-fuqaha sune jurist kusan jurist ko eh abadu Allah Eh, ba ina magana da yan boko ne kun hada duka boko ga kun fi ni ma dukkan kunna ko menene kuma in faɗi word kawai ba ku jurisprudence fuka hau malamai fiqhu kenan mujtahidin ko mujtahidun ko masu ijtihadi ma'ana ba a cewa ijma'i misali wani ya zo a tambaye shi fatawa kaza ana neman abun ya zama ijma'i sai a je a samu malamin da ya zama gangaran a nahau sai a ce za a mai fatawa wallahi ba za a mar ba na'u ko ka gama karanta littattafan nahawun duniya gaba daya ko kai ne si bawai inda a na'u kawai ka sani ka tsaya to bara a zo ko fatawan taimama bara ma ba baka santa ba to fatawar taimama ne bara ma ba taimama don ka kware a ilimin tafsiri ka zama ana kirga kama a cikin malaman duniya na tafsiri amma kai ba faɗihi ba ba a lissafa kai an zo za a ce an yi ijma'i akan matsala kaza ba a lissafa da kai ba ta ku ake ba a ka kware akan luga ko kai ne khalil a luga ko kai ne imrul qaisi ko kai ne wane ne ba ka isa ba a sanin luga a ce za a zo tambaye ka wata matsala ko ta wankan janaba ba kai saka tsoma bakin ka ciki ba kai dai ana magana masana luga masana wane ne ka haddace su umrul qaisi su nabida su zuhairu su taru su wane ne ga sunan ko limamin nan manya manya na larabci wanda mai abin nan menene muhtarat shi'rul jahili ya kawo su su shidan nan ko to ko dukan su ka haddace kai bal ba su ba ko makamar hariri ka haddace ko ka haddace ashariyatu ka haddace wutiriya ka haddace su ishiriniya su dan darani su badamasi su wane ne deliya wane ne dukkan tarkacin adabu lugal arabiyyan nan ka haddace su ba ba za kawo ma fatawa ko ta alwala ba ba ka ba bella a ce in ka bada naka ra'ayi za a haɗo da nasuwa ne da nasuwa ne sai a ce an yi ijma'i babu malam ba wanda zai kula ka ba na ka bane a ka kore a balaga ka san ka zama professor a basiɗi ka zama emeritus a ma'ani ka zama doctor a bayan ko me ka zama ba wanda zai kula ka nan zo matsala za a yi zama ana nema a haƙa a yi ijma'i ba kula irin ku a'a ka gagara a ilimin tasirihi ka zama a duniya kure da kun yi magana shi kenan an je magaryan tukewa ko fatawan tsarki ba zuwa ma ba belle a ce kai ma ka ba da naka opinion har a ce za a an haɗa irin ku irin ku a ce za a ijma'i babu to ku lura da wannan gudun wannan ani bil ulama abinda muke da nufi da ittifaqin malaman zamani a'a malamai ai al-fuqaha faqihai malamin fiqh ake nufi irin su imamu maliku irin su imamu shafi'i irin su abu hanifa nu'man ibn thabit irin su ahmad ibn hanbal irin su auza'i irin su muhammad ibn muslim ibn shahab ad-din az-zuhri irin su ibn ali az-zahiri ko da sauransu da sauransu waɗannan su ne ake magana in sun yi ittifaki a zamani irinsu to ana kiran abin ijma'i amma ɗayansu in ya ware ba a kiran abin ijma'i ina tsaya yi bayani tun giyar fari saboda ku gane abin da kyau kyau kar mu wuce mu yi nisa a dawo ana cewa kai bayani ko da hausa ina san zaka iya bayani bayanan da nake yin nan ana na dan su na sani da hausa dai in kai bayanin nan da nayi an san ka san me ijma'i an gane abin da ake nufi ittifaqin malamin na fiqh ko to wani ani bil hadisati abin da kuma muke nufi da hadisa shine su malamai su yi ijma'i malamin zamani su ijma'i ala hukumil hadisati ko definition din yace akan wani hukunci sabo da ya faru to hadisan wani ani bil hadisa manufan mu da hadisa din ai al hadisatu shar'iyya wata hadisa wani abun da ya faru na shari'a a shar'ance ba wai wani abu ya faru na al'adance ko na zamantakewa na duniya ko wani abu a ce wai shi ma ai ali ijma'i akan lallai rediyo ba a kunna shi sai karfe kaza to haba haba rediyo wani abu ne na shari'a haba malam an yi ijma'i malamai sun yi ijma'i ba a kunna rediyo da asuba ko kuma sai karfe kaza ake kunna rediyo duk wanda ya kunna rediyo karfe kaza ya aikata makaruni wannan ijma'in malamai ne haba malam rediyo kuma wake makaruni haba ba irin wannan ba a hadisatin shari'a wani abu na shari'a wani abu ya zo ya faru ko abun sha ne ko abun ci ne sai a ce kai wannan abun nan shari'a tana duba sai ta yarda ka ci abu kaza sai ta yarda in ba ta yarda ba ba ka ci abu kaza ba ko ko ba ga wani Allah ya ware a shari'a ga abun da ya halatta ga abun da ya haramta to in wani abu ya zo a zamanin annabi babu shi kamar shayi eh zamanin annabi ba shayi ba ma sha ina yan bidiya sak eh bidiya san sunna sak da Allah suna san shan shayi shayi ma sai sumar bidiya je ka tare da shi din kansa bidiya ne shi din ma sai sumar bidiya sun hada da madara bombita kofi wane ne wane ne wayannan duka akwai su a zamanin annabi to wannan ba babun shari'a bane ka sha kawai shari'a an yi an yi malamai sun ba da fatawa kawai ka sha saboda an auna tun zamanin kafin a haifi kakanka an tabbatar shayi kawai halal ne ijma'in malamin zamanin da ci shayi ya fito sun tabbatar da shayi halal ko shi ke kawai sai ka sha ka ji daɗi ka more abunka kullum da safe ma gidanka a karya da ciki bayan an dan soya dankalin turawa haɗe da kwai in kuma kai iri na ne triangle ɗinka masu zafi an zuba masu a dan kwaronka an daura ma miya kowace iri ta samu kawai ka buga to ko empty ne ka samu na shayin aye kamar yadda nake yin nan ka ga ai kiliya kai ka dufowa ne kawai ko re dufowa kawai shikenan to wannan shi zai iya shiga amma misali a ce bayananta misali wani ya zo ya ce mana daga yau din nan rike waya mai kyamara mai halatta ba haramun ne duk wanda ya rike waya mai kyamara ya aikata haramun ai wannan mahaukaci ne kawai ko mahaukaci ne babu wani abu da zaka sai abu na shari'a hadisa na ani bil hadisa abinda muke nufi da hadisa yace me ai al hadisa shar'iyya wata wani abu da ya faru sabo kuma na shari'a ne musulunci zai iya izina da shi to izina sai a duba a wani babi cikin abubuwan da muka taɓa karantawa da ku guda biyar din nan a ƙarƙashin wanne za mu kunta shi wajib mando mubah haram makro su ne ko guda biyar to a ina shari'a za ta aje shi malamai sai su dubi qur'ani su dubi sunnan manzon Allah su auna su ce wannan abun kam ya zai zama ne eh kaza ne in duk duniya ta haɗu akan wannan abun halal ne to sai a kira abun menene ijma'i duk duniya ta haɗu fa ina nufin malamai da suka kai su yi ijma'i malamai ma na bangaren ne fiku kun riga kun wuce nan an ce malamai suka haɗu daga yau fa indai a babin wannan irin abun ne ka sani kawai malamin fiku ake nufi ba sauran malamai ba ko kuma sun kai menene a matsayin ilimi na fiku ake nufi amma in ba ijma'i ba sai dai a ce to akwai kilafa akwai sabani a wannan matsalar jumhur sun ce kaza amma wasu daga malamai kaɗan sun ce kaza shikenan na tabbata yanzu ana magana akan ijma'i aka kawo wani mas'ala aka ce jumhur din malamai me jumhur majority of juries shine juhu juhu majority of juries of the juries shikenan ka wuce wai ka tsaya kai kai to menene jumhur kuma ka wuce ne saboda a halka ka fahimce shi ya fi fahimtarsa a wurin wa'azi wurin wa'azi baka zo da littafi ba duk bayanan da ake idan kake tashi ka bar su ka tsayanci kaɗan an tashi an tambaya ni kan zalla a cikin maganganun da wannan malamin yayi kan ni kan akwai wata magana da ya a lokacin da yake mene tunani ita ba ni wallahi ko ba da mai zuwa ka ba na manta su gaba daya wallahi sai ka dan fara to ai ya ce ka eh eh ya fara ya fara kaza mutane kala kala ne wani ya zauna in ya zuwa ma ido wallahi ko za ka kana zare magana ya nade ta wani kuma zai ɗauka shi ɗaya cikin biyu wani kuma ɗaya biyu da uku wani ɗaya biyu da hudu wani kuma in ya tashi dai in dai aka yi awa ɗaya to fa in yayi kokari ya tuna ma ce eh dan dai kam an yi fatiha an yi fasara fatiha bude ma eh ba to mu je aha hadisa ta shari'a ake nufi wani abun da ya faru a shari'a su yi ijma'i akai wa ijma'u hadhihi al-ummati hujjatun duna ghayriha to wa ijma'u hadhihi al-ummati ijma'i na gamuwar malamai na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ne duna ghayriha ma banda ijma'in wata al'umma ta can baya wadda ba ta al'ummar manzon Allah ba ba hujja bane aure mu to an ce ai ba ku sani ba wannan magana da nake yi ijma'in malamin nasara ya tabbatar da cewa to me ne mu da wani ijma'in malamin nasara hujja ne a wurin mu ba hujja bane ai ijma'in malamin yahudawa na zamanin annabi Musa sun ce cin naman kaza halal ne a to mu mai ruwan mu su muke saurarawa mu ji ijma'in su al'ummar manzon Allah ita ita shine mu ce kawai saboda ina so mu gama har inda na karanta nan kowa ya rike wannan kawai ijma'in al'ummar manzon Allah hujja ne in dai malamai al'ummar annabi gaba da suka ijma'i malamai kuma kusa su wanne ne ko suka yi ijma'i akan wani abu da ya faru wani abu da ya faru kuma kun san menene a ne na ne na shari'a to hujja ne duna gairiha banda wata al'umma a ce ta yi ijma'i ta je ta ijma'in ta bai shafe mu ba mu duna bai da liƙaurihi sallallahu saboda faɗin manzon Allah sallallahu ne cewa ijma'i hujja ne saboda ne me hujja in an tambaye ka to kai mun ji ijma'in al'umman manzon Allah hujja ne to ka kawo dalili sai ka ce manzon Allah ne bada la tajtabi'u ummati ala dalalatin annabi ce al'umma ta barata taba haduwa gaba ɗayan ta ba kan bata shi kenan ka naushe hancinsa kun tura tafsirin da muka yi zawiyar shehu modibo na wani tsoho da ya zo imamu shafi'i radiyallahu anhu yana bada karatu ya zo yana tafiya da sanda da kyar da kyar kun tuna mun kawo imamu qurtubi da imamu ibnu jarir ne tabari kai musamman ma wanda na yanko din kama cikin at-tafsirul kabir ne at-tafsirul kabir ko na fakhruddin razi ya kawo tsoho ya zo da sandan sa da kyar da jera gudu ya zo gaban imam shafi ya ce menene hujja a addininka addinin mu na musulunci farko ya ce farko dai shine alqur'ani ya ce na yarda babu ja ya ce me hujja bayan qur'ani ya ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta inganta ya ce ba ni da ja ya ce me sai kuma me kuma hujja ya ce ijma'in al'umma sai ya shiru ya ce to mai hujja na ijma'in al'umma din mai hujja ina son hujja a qur'ani ka bani hujja a qur'ani aka ce imamu shafi dai sun koyar da kansa haka sanda ya awoyi ba irin ka bane dan ba ni na iya ko dan ba ni na iya dan son aji dan ba a tambayar mu ba mu ba da amsa ba imamu shafi'i fa wanda in ya girgije jikinsa kawai za a samu hadisi dubu ɗari bakwai za su zube bai haddasa hadisi dubu ɗari bakwai ba an tambayi imam Muhammad ba ya imam imam Muhammad ka- Ahmad dan bai wanda ya haddace hadisi dubu ɗari bayan ya haddace Qur'ani ana iya ce mai malam ya ce ina ina aka ce to imamu wanda ya haddace hadisi Qur'ani bayan Qur'ani ya haddace hadisi dubu ɗari biyu ba ana iya kiransa malam ya ce ina ina aka ce to imamu yaya waye za a kira malam ya ce to idan da zai yi ba- ya ya samu ya haddace Qur'ani sai ya sa- ya haddace hadisi dubu ɗari uku to ana iya in babu malamai a kira shi malam wallahi fatawar da Imam Ahmad da Hanbali yake to na rantse da Allah wani billahi ladhi hadisi ɗari biyar bai haddace ba amma in ka kuskura saboda a garin su duk layin da ya bi ahuram kalla ahuram kalla in ka zo ka kira shi da sunansa gaya to ina ji sai an yi shekara goma bai ba magana bai- bai ba magana da da daɗin rai ba saboda ka raina shi kaman shi al- al'alimul allama na garin su ka zo kana kira sawa ne gaya kuma ko ka fi shi ba ya san ka fi shi hawa ya za a yi wannan ne ka ni bai san bai san darajar da Allah ya ba mu ne to albar da ba yake in ba ka ta tafi dubu ɗari uku ba nan ma bayan an rasa malamai to ku za a iya kiranka kana da somin tabi dubu ɗari uku fa wato gyara ne dan irin a ga- a- irin ka sai abu din nan ko a baka abun da ka sayan a auna ma sai a dan yanko wani abu a dan ɗebi wani abu a dan yafa akai ba na yin gyara ba in an sai abu ko ba yi tsakani da Allah ba a yi yara masu sai da sauƙe ni malamin nan in sun zuba sun zuba sai su su- su cika abin nan in za su zuba ma miya su cika ludayi su sa su cika su sa to in haka suka saba su ɗan ego kaɗan sai su yarfa waya ɗan ma yara ko an kaji ka sayo aya a kasuwa an cika kwano fa ba yadda ake so ba ta sifi aka zuwa sai a dan ɗebi kaɗan a hannu sai a dan watsa wai gyara to wannan na- wannan da yace sai ka same shi za a- in ba malamai za a kira ka malami shine a sama da miliyon da ya haddace miliyon da da motsi ya haddace to na sama miliyon din ne wannan nashi hadda to yanzu yau in ka dace bukhari muslim tirmidhi abu dawud an-nasai ibnu majah gaba ɗayan su nan in ka haddace su ba su kai hadisi dubu ishirin da biyar ba dukkan su hadda mai ba su kai hadisi dubu ishirin da biyar ba to yanzu wanda ya haddace bukhari muslim tirmidhi abu dawud an-nasai ibnu majah ma ya ya isa malami a wurin imam ahmad bai bai kai kwatan dubu ɗari ba mafa da yace da aka fara mai tambaya yace ina yace ina ba fara yi ba to mutane da suke cika mutane da ihu kai dai kawai sai a bar abun kamar yadda eh, malam namu yake cewa muna karatu a gaban sai yana cewa wai ta je garin makafi garin gaba ɗaya makafi ne to mai ido ne shi ake naɗawa sarki ko yaya shi za a naɗa sarki in aka iya naɗa shi aka ce wani ya fi a cikin makafin aka naɗa shi da gangan wasu za su zo su kaure da faɗa a zo a ce wannan abu baƙi ne wannan fari ne wani hajja ya hau doke doke a zo gaban sa ya zai yi shari'a bai da ido amma in yana da ido ɗaya kaga zai shari'a garin makafi to shi ne fa laruran da ake yake faruwa ka ji mutum ya yarda wai wai ana cewa ba ka duba maulan mu shauda ba ya ce wallahi in da ba don tafiyar su shehu ibrahim ba su ce irin mu ba mu isa mu tafsiri ba ka dubi maganan nan tun ran da ya faɗi haka ya kirgo abubuwan da ake nema kafin kai tafsiri a wurin tafsirinsa muna da karatu inda ya bayani ya ce wallahi in ba don tafiyar su shehu ibrahim ba irin mu ba mu isa mu tafsiri ba daga ranar da ya yi wannan tafsirin modibo tijjani radiyallahu anhu gamsa ya ji da kunnensa bayanan da shehu dairo ya daga ranar ya ajiye tafsiri bai sake ba har ya bar duniya ya ce shehu dairo ya ce in ba don tafiyar su shehu dairo eh, shehu ibrahim ba ba su isa su yi tafsiri ba ya ce yi- shi kuma shehu dairo yana nan ya ce ya yi tafsiri ya ce me me zai ce daga ranar ya ajiye bai sake ba har ya mutu da yana yi tun da ya ji magana da shi ya kirgo kuma ka'idodin da ake so ka cika fannoni goma sha uku wanda kowanne sai ka san shi ciki da waje kafin ka tinkari tafsirin qur'ani dan Allah malam tsakani da Allah yanzu kan me yake tsakani da Allah Shehu Usman ya wuce wani yana tafsiri ba ya zo ya same shi ya kira shi yace don Allah na hada ka da girman Allah daga yau ko kai kadai a dakin ka ka rufe kar ka yadda ka sake jan aya ka fassara ballantana ka tara mutane ka ce za ka yi za ka yi kai tafsirin Qur'ani ba luga ba na'au ba sarfu ukun nan ba usulul fiqh ba balaga bar ma sauran ka ce za ka yi tafsiri me za ka gaya mutane mutane su kiyaye kansu Allah kuma kiyaye ya kiyaye mu wal ijma'u wal ijma'u hujjatun fi menene yawa hujjar ijma' shine ko da yake imamu shafi'i radiyallahu anhu da sun koyar da kansa ya dade a sun koyi mun karanta da mu can sai ya daga kansa sai ya ce wa mutane a masa haƙuri zai shiga halwa sai shiga halwa kawai halwan ƙur'ani ya shiga dama malaman da bara maka fara neman ilimin addini ba sai ka haddace ƙur'ani kam shine shine ki na fara karatun addini sai ka haddace ƙur'ani tukunna ba malamin da zaka zo ka samu wai ba haddace ƙur'ani ba kam a babu a data da ya shiga da ya fara karanta ƙur'ani ya kai daga bakar zuwa nasi daga bakarwa zuwa nasi sanda ya sauka ɗari uku a na ɗari uku ne ya zo cikin suratun nisa'i kawai yana cikin tilawan cikin suratun nisa'i yana zuwa aya ta adadin surorin ƙur'ani kanta kawai sai ce alhamdulillah dama tawaye a rufe shi ba wai shi ya rufe kansa ba ma bellantana a ce zai iya budewa sawa ya a kulle shi ta baya imamu shafi ta baya aka kulle shi ba dama ma in yana so ma ba zai bude ba a na ɗari uku ya zo kan daidai aya ta adadin menene na ce wai na yi muku haka ne hikima na muku yadda kawai kowa in yaje suratul nisa'i ai ya san adadin surorin qur'ani in na faɗi number wani zai iya manta numban yane ne amma in na kira da haka na san kowa zai gane adadin adadin numban surorin qur'ani nawa ne kwaya nawa ne to ko ka manta numban numban sai ka tuna ai na ga na ga na ga muku adadin abin nan ne sai ka je ka duba sai ka ga aya Allah ya ce zai iso kan ayan da Allah yake cewa umar yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا kawai sai aka je na buga kofa ku bude alhamdulillah ku bude alhamdulillah na gano hukunci shafi tun da yake bai taba sanin hujjan ba sai rana to a qur'ani aka ce kawo ya karanta Allah ya jefa mar ilhadi ya gano a wannan aya yace ku bude yana bude aka ga san da ya canja kala saboda tsabar wahala da ya sha Allah ce man yushakikin rasula duk wadda annabi yayi nan gefe shi kuma yayi nan gefe shi ne man yushaki shakaka mun yi tafsirin wannan aya ku koma ku dauko tafsirin ku shakaka fulanan fulanin fulanan wani ya bi shiki wani ya bi shikin da ba shi ba sai wannan yayi nan kun yi hannu riga kenan wanda biye hannu riga da manzon Allah ko ya tabe bayan shari'a ta bayyana masa bin ba ma ta bayyana wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi hanyar da ba hanyar muminan duniya ba ha me yake nan to wanda bi ya saba wannan to wallahi ma ta wallah za mu jikinta masa abin da ya jikinta ma kansa din nan wa nuslihi jahannama da sannu mu je mu jefa shi a jahannama to sa'at mafira kai makoma ta yi to duk abin da rashin yin sa zai jawo shiga jahannama yaya abun nan dole ne ko ba dole ba ashe dole ne bin ijma'ul ummati kenan wa ya tafi gaira sabilin mu'minin daga nan aka samu hujja dama shafi shine farko wanda ya dawwana ilimin usul fiqh a duniya to da kuma wannan hadisin shi ma hujja ne la ta tabi ummati ala dalalati al'umma ta bata haɗu akan bata wa shar'u warada bi ismati hadhihi al-umma shari'a ta addinin musulunci ta zo da nuna isma na wannan al'umma an san isma ko eh an san isma yawa daga annabawa annabin Allah kowa shi kadai dinsa masumi ne Allah ya kiyaye shi daga laifi daga kure ko shi kadai dinsa amma mu ba mu kadai din mu Allah ya kiyaye mu eh to amma al'umma ijma'in al'umman musulmi gaba daya ba ta haɗuwa akan bata to kaga ta zama ma'asuma amma afrar namu daidaikun mu ba wanda yake masumi wane mu sai dai a wani kauli jikokin manzon Allah eh a wani kaulin saboda hasin qur'ani yace inna wa yuridillahu liyuziba ankum ar-rijsa ahlul baiti wa yudahhirakum tatahira Allah ya tsarkake su tsarkakewa to ina kuma bata kuma babu wal ijma'u shi ijma'i har time ya kare amma ban so haka ba wallahi tallahi ban so haka ba ko kadan na so har nan din nan wallahi maso ko ba zai yiwu ba time din mu har ya wuce ma ba yayi ba ashe to to a dai hakuri ni ganewan ku gane ya tuni mu tsaya nan din shikenan in kun gane dai ni kan na ci riba in so mu yi harafi ɗaya ma inda an gane magana ta gane ka ji na sa nan ba yaka ce nawa ka yi ittifaki kenan to alhamdulillah kudi ka kawo